ta'ala bai musu fadallama alai rabbun bi zambiyin fasawaha ba sai Allah bai musu farsanna alai hijaratin misjidi ba sai Allah ta'ala bai musu tarmihi bi hijarati duk Allah wannan azabun fajanna alai hasafila duk Allah bai musu haka ba duk Allah bai musu wannan bai kawo ruwa ba aka fagar kadal akhirina duk Allah bai wannan ba Allah ta'ala sai da su kawai da yunwa sai yunwa duk abincin su ya kare komai da komai nasu sai yunwa ta kama su da fatara ta kama su sai aka hada kuɗi da jari ne karfi aka ce to aje garin Sham a siyo abinci Abu Sufyan ya je ya jarin dina ya ja zuga aka hada jari ne karfi kusan jarin Makkan kakab aka kwasa aka tafi siyo kan abinci to wannan rundunan tafiya kawo siyo kaya da laftin raƙumma da abinci daki daki to su ne Allah ya nuna mu annabi Muhammadu cewa in ya so a bashi wannan randuna na abincin da ka abinci a matsayin ganima su kuma nan gida Allah sai nuna masa su Abu Jahal akalla sojoji sun fi dubu kowanne da takobi kowanne da doki kowanne da abin yaki asalin shirin yaki sai Allah nuna to in kuma ka so a baka waɗanda za ta shaukatin ko randuna ta biyu masu kayan yaki masu kayan fada wani kaza ba Mulala sallallahu alaihi wasallam ya tashi da safe ainihin sai ibo sahabbai sai ce ku zo mu je mu dace su Abu Sufyanu ya fito daga Sham sai ya samu labarin cewa manzala ya fito da randana ya tsare hanya to akwai hanya barau ne hanya Isach sai ufe sai mazaman sai daibatin din hanya aka bashi labari wani sai abiya biya ga mishi sai dace hanya cikin daji da shi ainihin da raƙumai da komai da komai suka yanke suka bi to kafin kuma su isa Makka shi kuma an isar labarin har ya je garin makka cewa annabi ya fito don ya datse su abu suwana da kayan abinci kafin ma a je ga maganar datsewan annabi alaihi salatu ya nemi shawarar sahabbai cewa me kuke gani wane wanne za mu zaɓa masu abinci ko masu ko masu ko masu yaƙi tun kafin masu yaƙi su zo wasu sahabbai wasu suka karkata suka ce ya rasulullah muna cin yunwa muna cin bukata kaza kaza kaza kamar sun fi sha'awar masu abincin saboda yaƙi ba kayan yaƙi ba takobi ba komai ba training shi kuma ne da ya ƙara nanatawa ya ƙara da har uku sai masu hankali a cikin sai suka fahimci cewa annabi yana nufin ba mai abinci ke bukata ba masu yaƙi ke bukata masu kan faɗa ke bukata sai na umar sai cewa rasulullahi duk abin da kace za mu in ka ce mu faɗa ruwa ne duk mu niɗe alƙur'ani za mu faɗa kawai zaɓi kawai abin da ake so sai ne ce to na zaɓi masu kayan faɗa daga nan shikenan to su kuma can su Abu Jahal sun ji labari bayan su Abu Sufyan sun isa Makka fa da kayan abincin su lafiya kowa ba ta ba Abu Jahal sai ce to yau sai mun nuna ma wani ya kira sunan manzo Allah sai mun nuna masa shi kaza ne ya cancaba maganganu za mu je Badar mu rawa mu shagiya mu rawa da mata mu ci mushe mu kaza mu kaza mu kaza mu kashe wanda muka so mu kaza kaza irin alfaharin da suka bakin ya ɗebo rundunar yaƙi sama da mutane dubu shi kuma na bala salatu na kwata-kwata su ɗari kwata goma sha uku abin da zai baka mamaki ɗari kwata goma sha uku kwata-kwata dawaki guda biyu dawakin yaƙi kasar guda biyu takubba guda takwas takubba takwas sai ƴan kwari da baka su ne ko goma sha wani su ne na manta adadin su sauran kuma ba kowa a hannun kowa amma na ya ce to za a tinkara runduna rundunar mutane dubu kowa da takobi kowa da shirin yaƙi kowa ƙosashe kowa da doki kowa yana jin shi ne ƙarfi waɗannan kuma suna jin yunwa ba su da kayan abinci ba su ran da handale ba yaƙi ba kusan shekara da shekaru tun zuwa mazala ba yaƙi yaƙi hasali ma wannan shine yaƙin farko sun ma manta ma yadda ake yaƙi to wannan shi abin da ainihin Allah subhanahu wataala ya bada bayani shi ne kudrar Allah madaukakin sarki aka fito wannan yaki aka kuma gwabza bayan an gwabza kuma ainihin rundunar Annabi Muhammadu ta yi nasara akan rundunar su ainihin Abu Jahal abin da zai baka mamaki shi Abu Jahal din a wannan yaki aka kashe shi a wannan yaki aka kashe shi Abu Sufyan dama shi bai zo wannan yaki ba ya gudu da kayan abinci bai kuma dawo ba suna gari yan kayan abinci sun sha Abu Jahal da randilarsa da wannan su Utuba su Abu Jahal su kaza kaza duk su aka kashe a wannan su 70 guduga gudugan kafaran Makka asalin ru'asaul balad din ko kuma ra'ul balad ne ko kaba'il balad asalin su manyan aka kashe sannan aka kama fursunan yaki guda 70 rida rida su kuma na sahabbai wanda aka kashe kwata kwata ba su ta anin goma sha wani abu ba an mu jin wasu rauni da sauransu to haka dai cikin kudurar Allah Allah ta'ala ya bada nasara a wannan yakin duk da yake ayoyi sun gargaya mana cewa mala'iku sun zo runduna runduna kusan akalla runduna biyar malaka jibril ya zo da runduna biyu israfil ya zo da runduna ɗaya mikail ya zo da runduna ɗaya azra'il shi ma zo da runduna ɗaya dan ka hada rundunoni guda biyu kiran duka sun zo dan su tsaya a bayan maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ranar ne annabi wata irin addu'a malam na tashi hankali haka ya fito na gaya ma Allah yana cewa Allah in ka karya mu yau to baka so abota maka a doron kasa la ilaha illallah wallahi mal idan sai ja mal yana addu'a ma yan funsa na fadi sai da bukuru shirku yana dauko yana manja masa yana cewa ya rasulullahi Allah ya maka alƙawari ya ce mu ce ka ai ba za a fasa ba da annabi ya ganshi shi Abubakar Allah ya fasa da yanda za su dishi sura maza Allah ya san Allah malam jalalin Allah tashi hankali haka annabi ce ga mu Allah Allah yau dai ka in ka kashe mu to baka bukata ado abota maka a doron kasa kap saka ka ba mu nasara ko mu nasara akan mutanen nan mu musu dandaban kashi kawai a huja mu kafa addinin ka addinin ka yanzu ila yawmul qiyamah to Allah subhanahu wataala bi ya sadda annabi Muhammad ba bai watsa masa kasa ida ba haka kuma ya bashi nasara waɗannan mala'ikun duka sun zo kawai su rafa bayan ne su ma sun samu daraja sun samu tukuci amma mala'ika dai idan yayi bodi a duk za su mutu ko ba haka wani me yin mutane dubu a wurin mala'ika ai mala'ika dai ma ishe su amma mala'iku dubu biyar hasannin kasu kusan so biyar ko ba haka bane saboda haka kawai an turo mala'iku ne su bi bayan shugaba alaihi salatu wasallam su yaki dan Allah ya dauka darajar su mulana shi Ahmad Tijani Allah ya kara masa yadda daga cikin abin da zaka gane cewa Allah ya turo mala'iku ne dan Allah ya dauka darajar su shine daga cikin abin da muke karanta a sirrin ziyarati idan zai zai taslimi bayan mu Maulana Muhammad Rasulullahi idan zai masa sahabbai to ahal badar yake farawa da su ko assalamu alaikum ya ahal badar likirani sai ce mala'ikatan wa sihaba sai ce ya kuma abota badar masu girman alƙadari masu girman daraja mala'iku da sahabbai kaga sai da ya sa mala'ikun daga nan za ka gane cewa ashe Allah ya turo mala'iku dan Allah ya ɗaukaka alƙadarin su ne ya ɗaukaka darajar su su ma sun samu tikin cewa su sahabban Annabi Muhammadu kuma sun yaƙi a bayan Maulana Sallallahu Alaihi kuma wanda suka yi badar su ne sun farko wurin girma sannan sai ƴan uhudu sai ƴan bai ake ruduwan haka haka haka mataki mataki ƴan badar ne annabi yake ce musu ya ahal badar if'alu ma shun fa inna maw'idukum aljanna ku ƴan badar ku abinda ku ga dama aljanna ta ku ce dole inji wulana rasulullahi duk wanda halarci badar annabi ya ce ya ba ta aljanna aljanna ta tabbata inji Allah madaukakin sarki saboda to wannan shine rundunoni guda biyu nan da Allah ta'ala yake ba mu labari wannan masu yaƙi dan Allah wannan masu yaƙi dan duniya kuma Allah ta'ala ya ce muke masu dan Allah kamar da kullun dama al'adan Allah kenan idan har kaga cewa kana ikirarin kana lamarin Allah kaga baka yi nasara ba to ka binciki kanka Allah ya alƙawarin ba zai taɓa taɓar da me yi an yi daidai menene zan ce me har me me lamari dan ɗaukar kalmarsa ba Allah ba zai taɓa taɓar da shi ba in ka ga kai nasara ba to ka binciki kanka ko da niyyar ka ba dan zallan Allah ba ko kuma ka hada tafiya da sutan katara to kila wurin ka kai na ka samu matsala amma duk wuya duk daɗi duk kunci duk tsayin lokaci Allah ta ya alƙawari fa inna najinduna lakumul ghalibun najina Allah kullun shine masu rinjaye da haka Allah ta ya rinjayar da mutanen Badar akan mutanen Makka ainihin Allah ya karya su Allah ya faɗi wannan misali ne domin su Yahudawa su da samfuri domin Yahudawa sun zo suna ma annabi barazana waɗannan su Yahudawan masu wannan magana sun zo suna ma manzo Allah barazana cewa dan yana takaman yayi yaki da mutanen Makka a Badar ya karya su ai su ba su san yaki ba sun dade ba su yaki ba sun ma manta da yaki mu ko baraza ne saboda in yadda muke karan batta za mu karya shi haka ce ce Maulana Muhammad Rasulullahi shi na Allah ta'ala ce a a ba su amsa ba su san abin da ya faru bane ya su kare ba su kawo da kyau za su gane cewa lamarin na Allah ne karfi na Allah ne ana izzata lillahi jami'a buwaya duka ta Allah ne karfi na Allah ne da haka Allah ta'ala zai karya su kamar yadda ba su zata Allah ka tsare mu alfarma ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده
Na'am, Allah subhanahu wataala ya yanke ma kowa hanzari a wannan aya da zamu karanta nan gaba. Allah ya fito da sirrin dan adam ya bayyana. kuma ya nuna ma dan adam to ba wannan abin da yake takama da shi ba shine abin nema ba Allah ta'ala ya ƙwanƙwashi zukata da tunanin su munafikan Madina da kafiran Makka da masu rauni musamman ma dai munafikan da kafiran Allah ta'ala nuna musu ai abubuwan nan ne su ne suke hana ku bin lamarin Allah su ne suke hana ku sallama ma lamarin Allah su ne suke hana ku sallama ma Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan da ya gasu na kamar haka kai ka ce da mu yanzu ake abubuwa ko Allah ta'ala yake cewa bari ku da abin da yake hana ku bin Allah saboda haka ku yi hakuri kawai ku bi Allah ku ya san da waɗannan abubuwa zuyina lana sabu shahwati minan nisa Allah ta'ala yake ce farko an kawata ma mutum dama so na sha'awa na burin sha'awar zuciya na mata Allah ta'ala mata ya fara kira daga mata wal bani sai yayaye wal qanatir al muqantarat min az-zahab wal fidda sai kayan kyalekyale na dukiya na daga zinare da azurfa sune ainihin kudi a dunkule kenan al khalil musawwama sai dawaki abin hawa abin ado abin hadawa an musu silli an musu komai an musu ado na hawa mu kuma shine motoci a jijjib da irin waɗannan motocin na alfarma na ado su Mercedes da ake hawa da sanan dai da sauransu to an kawata zuciyar ainihin mutane da san waɗannan abubuwa da wannan kilikili sannan wal an'am da kuma ainihin kayayyakin jin daɗi kayayyakin ni'ima shanu naman shanu naman raƙumai naman tumaki naman awaki wani kuma kaji ya kuso ko ba ka wani ma 'yan shilan tantabur ya kuso ko wani ma in ya zai ce shi naman ɗaru su kawai zai ci gashi nan da kowa da irin abin da yake sha'awa daga cin an'am ainihin dabbobin ni'ima wanda ga su nan kowa da irin abin da yake sha'awa wal harf sanin sai abinci kayan noma wani shinkafa ya kuso wani masara ya kuso wani alkama ne wani kaza wani kaza wani dawa wani gero kowa dai gashi nan sai Allah ta'ala yake cewa zalika mata'ul hayatid dunya wannan sune kyalkyalen jin daɗin rayuwar duniya wanda yake hana ku sallama ma Allah shi ce to Allah inda husnul ma'a ni ina da kyakkyawan makoma mafi kyau fiye da wannan da haka kar wannan su tsare ku wannan din duka suna hannuna ne inji Allah ku bi ni ku sallama min ni kuma duk zan isar muku da wannan gabaki da to sai malamai suke cewa idan ka bibi rayuwar dan adam waɗannan abubuwa kele-kele kala-kala yadda Allah ta'ala ya faɗa su step by step za ka ga haka rayuwar ɗan adam take farko dai sha'awa na mace ba ta zuwa ga mutum sai bayan ya balaga ko ba haka bane saboda yana balaga zai fara sha'awar mata ba a zo magana ainihin ilmal hayatid dunya la'ibun ko wala hawan watafakhurun fil amwali ko watakasun wazinatun kaza kaza ba wannan tsarin ba wannan tun daga haihuwa aka daukowa to wannan kuma daga balaga daga dan matashi dan samari wanda balaga fara ta fara kama shi to abu na farko da zai fara bugan zuciyarsa ya zama dan saurayi ya zama hanson guy so da yanzu shi na yan mata ne yanzu maman shi ma yana ganin ta zama all school ko ta zama ta zama dagus ne ko dagusa ko misali so da ba ita ake yi ba yanzu ƴan mata ake shirin kai ma a sai musu akwati ainihin agogo a sai musu waya a sai musu ainihin kaza kaza yayin da maman tana nan tana neman dan dan goro dan hamsin dan ɗari ka kibata amma ka je kana sai wata akwakun waya kana nika munduwa to haka Allah ta'ala da ma ya ambata in har baka wuce haka ba to kana nan a sahun dabbobi waɗanda yake hankalinka bai zama irin na mutane zalla ba kana jin sha'awar mace abinda zai fara biyo baya shikirin sai walbani to yanzu makaddar ka nemo mutan ka sota an buga soyayya an buga game ka ma kayar da wasu ka ma yi aure yanzu kana yin aure abinda zaka fara buri na gaba jima'i bayan ka gunwa da jima'i can maram sai ake ciki ya shiga ciki na shiga shikenan karan ta haihu shikenan sai soyayya ke tafi gida biyu rabi kana son dan danka rabi kana son matarka walbani yan soyayya ƴaƴa shi yanzu ka kara ƴaƴa ƴaƴanka uku ƴaƴanka hudu ba kuma ha yanzu burin ka ku shine ya zaka ka tara kuɗi lafiyayyu masu numfashi a akwati ko masu numfashi a banki ko masu numfashi a kugu ko ba ga wani yana da zarar an ce ɓaran kawai zaka sa ka tura ka miƙa shi kenan an wuce wani burin ka sai kuma sai ga kai ne wuni a kasuwa kai ne kwana a hanyar kasuwa kai ne wuni a ina ne kullum dai yan ina kuɗi kawai suke kawai fulan ɗinka kawai kuɗi mataki na nawa kenan mataki na kuwal bane sai wal qanatul muqantarati min azabi wal fidati sune ainin mataki na kenan sai khailul musawwama to yanzu ka tara kuɗi me zaka bukata na gaba abun hawa zaka fara daga mashin ana wuce wani sai kace sai mota daga mota sai motoci daga nan kuma an ka wuce na haya sai kace to sai ka sai na alfarma na kitire ni ai yanzu ka zama alhajiwani ko ba haka bane sai ka sai dai irin mota kaza mota kaza ta fara gasan sai motoci wani abokin ka ya siya za ka kai ma sai ka sayar da nashi wani ya sai kaza ya sai kamri ya sai kori ya sai wane ne shikenan kai ma dole ka sai irin wannan irin wannan irin wannan ko da baka kai matakin ka yi ba za ka ga rayuwarka haka yake tafiya daki daki na gurace gurace haka kawai kana zaune za ka ji kana wannan lissafi yanzu dai in ne aure to zan dai karo mata zan samu ja kyakkyawa ya hanci ya kaza yar gidan suwa ne masu kaza kaza daga nan kuma ai a ce kuma ta haifa min ƴaƴaye su ma zinari zinaru daga nan kuma sai a ce ina da yar wata miliyan talatin ko ba haka wani daga nan kuma a ce ina da wata mota yar miliyan goma sha biyar sai kuma kace kana da wasu shaguna suna kaɗowa daga nan sai kace kana da su ɗin abinci kamar na shekara goma ba matsala ko ba haka bane haka lissafin mutum yake ko ba haka bane iya kan lissafin kowa ke to wannan shine yanda ka ga Allah lissafa kana haka da kowa ke to sai mu Allah ta ke cewa to kai bari in baka shawara shawara da zan baka shine ka tattar ka dunguma ka dawo wuri na wallahu indahu husnul ma'a Allah ce yana da kyakkyawan makoma a wuri na wanda yafi mace yafi ƴaƴa yafi dukiya yafi abinci yafi halal musawwama kayayyakin motoci na hawa da kaza kaza kaza duk ina da shi saboda wannan abin da kake buri ba za ka taɓa cin abin da ya wuce abin da ka ɗibo ba za ka ci daidai rabonka da Allah ta'ala ya ɗiba maka amma abin da ke wurina ya fi wannan saboda ka sallama ka miƙa waya ka bi Allah ka bi sunnar maulana rasulullah Allah zai ba ka waɗannan abubuwa daidai gwagwanon yadda ya kaddara maka duk zafin neman ka ko kai waye ko kwana da wuri kake a kasuwa ko sati kake a kasuwa ba sai bayan sati ka zo ka ƙara kwana ɗaya ka koma kasuwa don jarabar neman kuɗi alƙur'an ba kai saka ci abin da Allah bai yanka maka ba duk za ku neman ka wallahi duk abin da ka samu dama haka yake da ka nema da wahala da sauƙi duk haka zai zo maka saraka karka duk wani wahalar da karka kace wace kai kuɗi da ƙarfi da aji ai wani yayi wani yayi in ba kai tsari yake ba ba kai sai dai kauce rabin da Allah ta la'i ma maka amma an ka tarkata kana dan sana'arka kana nema kana dan sassafawa kana raba lokaci kana ba ma Allah kana hidima wa Allah kana na filfilin dare kana salatuta ga Annabi Muhammad kana dan alkhairi kana kaza kana sada zumunci kana zuwa abubuwa na kirki na alkhairi ka raba lokaci kai share to Allah ta'ala zai ka albarkatan wanda ya baka din ya zama ya jalauci ya yauki sannan kuma a wannan ibada da kake Allah na tattala maka lahira tattalan da wannan duniya ba za ta tattala maka ita ba duk daya sai a maka albarka a ciki a ninka maka miliyoyi bil mata ne sai abinci da abin sha sai kaya sai abin hawa ko daga mankahun sai mab'amun sai mashrabun sai malbasun sai markabun hake ce yace to idan mutum burinsa mace sai ce to kurewan jin daɗin mace bai wuce wasu 'yan sakan ƙololuwa jin daɗi a cikin mace shine mutum ya sare da mace ya inzali kurewa kenan kaga mu wanda yake awa ɗaya na inzali babu shi a duniya ba taɓa yin shi ba ƙurewar inzali ga wanda zai inzali da iyalinsa yana jima'i sakan sakan kana ne shikenan ya gama kuma shikenan an gama daga nan kuma shikenan sai kuma wani jikon dan girman Allah wannan abin ne da bai ci sakan biyar ba zai shagaltar da kai ya sa ka manta da jin daɗin abadan abada ta lahira sannan yake cewa abin da zai baka haushi mafitsara da mafitsara ake haɗawa wanda wani bai fita a wurin sai an wanke jiki saboda kazantar abin da kaskancin wajen yace to kaga wannan bai kamata a ce mafitsara da mafitsara su giltar da bawa har ya manta da Allah wanda ainihin dukkan jaburutu da kibriya yana gurin sama dokokin sarki ba saboda idan har mafitsara ya shigaltar da bawa ya iya barin Allah ya zabi mafitsara to wannan yana nuna cewa shi da ragon gidansa da dan taure da gunsunan angon ba su da bambanci Allah ka tsare mu albarka manzo Allah sai sai na yake cewa nabi kuma shine mafa yace abinci yace duk kurewan abinci a duniya kurewan abinci shine zina zuma yace duk abincin duniya kololon abinci a daraja zuma ne yace abin da zai baka mamaki zuma kashin wani abu ko ba kashi bane zuma kashin kudin zuma ne kashin kudin zuma ne sai su to dan menene abu kashin wani abu zai shagaltar da kai mantar da kai Allah duk abin da zaka ci da suna abinci bai kai zuma daraja ba da ke kome Saka ƙa'ida haka ƙa'idar abinci yake da ke zuma daraja ba. In kila ka ce har nama in ce maka har nama. Har nama. To bari sai ma in ma ka ce har nama sai ta to ai nama shi kuma mushe wani abu ne ma. Gara ma zuma ko ba haka bane. Zuma kashi wani abu ne, nama kuma mushe wani abu ne domin gawon jikin wani abu ne. Ko ba haka bane? Sannan abu da zai baka haushi na biyu da kashin wani abu zuma. da wa da mushen wani abu in an yanka kenan an soya lokacin da kake ci kana sheki kana jin daɗi kana mm mm mm kana wani dogoda kana wani karkada kai zai ka ji daɗi to kuma ka tashi fatarwa sai ka toshe hanci ko ba ka wani ana ma kiran ka kana an samu da kyar mm mm mm ko ba haka ake yi ba kuma baka isa ka kalla ba saboda kana ganin kana toshe hanci kuma in yi fita ka shiga uku kana shigar da shi da kyar da kyar kila ma kai sallama ka na zuwa wai kana gyarawa sai ka tuwa kafa guda daya ka tauna wai kana zuwa nan ko ba ka so a cinye maka wannan naman ne ko ba ka bane sannan ka rafa kwano ka je wurin bako ka dawo amma abin da zai baka mamaki in za ka fitar sai ka shiga daki ka kulle ka kula ba wanda kake so ga lokacin da kake yin kashi ko akwai in ka ga wani ya ga kashin ka ta baci ko ba haka bane to dan Allah wannan abin da lokacin da kake fitarwa kai kanka sai ka so shanci shine zai shagaltar da kai ka irin Allah ka irin sunnar Annabi Muhammad ko kuma kashin wani abu kashin kudan zuma shine zai shagaltar da kai ka irin Allah ka irin sunnar Maulana Muhammad Rasulullahi misali na bi kenan sai sai misali na kuma sharaf yace kololon abin sha a duniya shine ruwa sai ce ruwan nan in ka sha karshe zai koma fitsari ya koma zarni kana shan shi kana jin daɗi in ya tashi fita kuma shi ma sai ka toshe hanci in ya taɓi jikinka ma sai an wanke dan in ba wanke ba kai sallah sallan ba ta yi ba to wannan abin shan shine zai mantar da kai Allah in kuma nono ne ko madara karshe dai shi ma dai nono da madara tsakanin jini da kashi ake tatso shi nono ba nono da madara na dabbobi har na mutum tsakanin jini da kashi ake tatso shi baka sani ba saboda nono jini ne rabin shi jini ne rabi kashi shi da ake tatsuwa ke bada nono to wannan shan nono ko shan madara shine zai shagaltar da kai daga barin Allah madaukakin sarki har dadin madara ko dadin nonon sa ko dadin nonon ainihin akuya ya mantar da kai kamanta da Allah kamanta da Maulana Muhammadu Rasulullahi bayan kashi da jinin wani abu ne ina kaskancin da ya wuce haka in kuma ainihin ruwan ruwa ne ka sha alal misali bayan ya zo fitsari da ya tabi jikinka shikenan kuma sai an wanke in ka ibada ba wanke ba ibadan ba ta yi ba sura kamar sai lura da wannan shi ba misali da wukin sai ce malbas sai abin tufafin sawa sai ce tufafin ne za su shigaltar da kai wurin neman tufafi ka san kurewar tufafi sai ce abin da zai baka haushi kurewar tufafi a duniya shine alhariri duk duniya ba tufafin da ya kada hariri daraja sai su to abin da zai baka wuce alhariri kashin da kashin tsutsan wato na dade ban san me alhariri ba sai wata ran kawai abun mamaki ina kallon rugurugu a waya kawai sai na ga yanda ake a India sai na ga yanda suke renan wasu tsutsotsi na dai karanta alhariri kashin tsutsa ne na san wannan to amma wace tsutsa ce a take take oho an da in ka zo dai littafi zaka karanta alhariri alhariri amma ko wanda ke hana ya gama karatu bai taɓa ganin alhariri ba ba kuma zai taɓa gan ba ka bayani alhariri kyau to kawai ina zo ina kalle kalle sai naga sai kai me za a yi kuma da tsutsa sai naga an sa musu fararen tsutsotsi an barbara su a faifai kiwon su ake yi a ba su abinci su ci su riɗa riɗa sai a ɗibo su a rana sai a barbara su a wani faifai katon faifai kamar marka amurka da faifai ya ɗan mutum a shimfiɗa su a shimfiɗa su a shimfiɗa su bayan shimfiɗa su ko bayan wuni nawa ne ko kwana nawa ne sai a zo bayan sun ci abin za a ba su ganyayyaki za su cinye ganyen bayan sun ci ganyen sun cinye ganyen sai su fara wannan kashin kashin sai dinga fita haka yana yana kala da golden yadda ka gan ainihin kashin gold haka kashin yake to wannan kashin ne ake yaɗewa ake yaɗewa sai naga ana yaɗa shi ana zira shi yadda ake ina irin sakan nan irin na tsofi na hannu irin na da wanda ake yi sai na ga yi inda yana haka ce kai sai na ga zare yana fita sai na ce kai kuma zare da kalan gwal na ga yana fita fili fili fili can sai na ga saka abu sai da na gama duba binciken ga ina duba sai na ga alhari sai na ce la ilaha illallah sai na ce karatu ya haikarki ashe ba ƙarya bane alhari da kashin kashin tsutsa to sai dalo yake cewa kurewan kurewan ainihin sitira na kurewan daraja shine alhariri sai ce to alhariri kashin tsutsa to misali idan har kashin tsutsa bai sa yawan ciyawa ne karkari a ce maka kotun ne auduga man sutura zai sa ka shiga duka manta da Allah malam ke sani kayayyakin da ke cikin bai kai kashi dai bisa dari na darajar alhariri ba bai kai ba sai dai na za ka samu alhariri yadi daya zai dinka kayan ka ninki kan wani ninki goma zai dinka kayan jikin ka ninki dari alhariri yadi daya wallahi to so haka kaga wannan shine wannan shi ne abu na hudu da aka kar neman tufafi ko neman kaya ko neman sutura ya sa kamanta da Allah kamanta da sunnar Maulana Rasulullah sanan sai markam sai abin hawa sai da yake cewa ƙololo abin hawa a duniya doki ne mu kuma yanzu ƙololon abin hawa mota mu ce mota jiw sai ce ba dokin ne ake yaƙi ake kashe mutum a kai ba sai ce doki ne ke kashe mutane da Allah ya saba da motocin yanzu da suke haɗari da kashe mutane ya saba ya saba ba to abin da kake shiga kila ma ka gama kila wani faran da ya hau motar da zai shiga ran zai mutu kuma abin da ya baka mamaki ma ya shiga motar ya mutu kuma motar za ka shiga kai shi lahira ko ba ka ke yi ba za ka bincika ma akwai alamar fatar basira ya kamata yanda so san wani dan adam kada ya taɓa sha'awar mota kwata in ta kashe mutum ne zai ce a mota da gobe bani baki har abada ba zan kare shiga ba dan kashe kashe ne ba ba ka wani to amma mota za ta kisa ko motar za a shiga kuma a je kofar lahira kuma a dawo kuma ita za a kara tara kuɗi a kara siwa don menene saboda rai yana so so da haka tana lake cewa to waɗannan abubuwa su ne sha'awace-sha'awacen duniya ko mata mun ji karshen mata ko abinci mun ji asalin abinci da ƙololo abinci ko abin sha mun ji asalin abin sha da ƙololo abin sha ko tufafi mun ji asalin tufafi da ƙololo tufafi wurin daraja sannan mun ji markab abin hawa ko duki ko mota ko abin da kama da haka duka mun ji asalinsu da kuma inda za su kai ka sannan ya ƙara cewa ran da za ka mutu duk waɗannan abubuwa ba wanda zai maka rana ko ɗaya ka gaya mu wanda zai mutu matan shi da bishi ta ce mala'ika ba kai ta ba sai dai mutu mutare da Allah akwai ta da Allah an taba yin ta akwai wanda saboda zaka mutu kana da abinci so so a cikin abinci da Allah masa ruwan da ta so ta taso buhu buhu ta kakkare ita ina ba za dauki mai gida ba ai ina sai sai an ga bayan mu da Allah akwai to ma san ana kiciki sai daukar ranka ba wanda ya sani zira ta alike abin suna abin nan haka shi ma ruwa abin sha ko ma na menene haka shi ma ainihin tufafinka da sirarka abin ma da zai baka haushi bayan ka mutu idan aka zo za a kai ka lahira za a kai ka barzahu ko rami ne idan da a cikin shadda ne mai kyau kai hadari sai an san da za aka tsubale wai ka bata musu shadda da jini raka tsubale a hankali ku cire a hankali kada ya yage ku cire a hankali kada ya yage ko ba haka bane wai shadda mai tsada ne sai a samu dan alawai dan finyin gilma dan furt haka za a samu mara daraja mara kuɗi mara kiwa duk yanda ka isa baka isa akai kan lahira da shadda ba ko mun isan ka ko kai shugaban kasa wannan dai farin kallan dai za a samu shi da asirbu da ka daga kai sai kai kuma tumbul tsirara ka zo duniya tumbul tsirara za ka kuma duniya lahira farka ba wani sirran kaya kayan kana alfarma da taso suna jini da muya suna cewa mu sai dai mu tafi da shi lahira dole a yi je cikin cikin fitara alhaji ne kaya ne ba zai je tsirara ba da alaka ta baji ka taba jin alkabban sarki ko kakin soja ko wani riganka masu asake dan kana alajuwa ne ko wani kaza kaza sun zo sun tsare sun ce ba za a kai ka tsirara ba da farin alawayyo sai dai a kai ka da kayan daraja ka taba ji ba ka taba ji ba to haka shi ma motoci ba za ka taba mutuwa motarka da taso ko dokin ka ya taso ya hana ka mutuwa ba ko ya ce dole sai dai ku je lahira tare ba za ka taba ji ba haka ƴan uwa idan har waɗannan abubuwa da ake fafatukan neman duniya a kansu ake mantawa da Allah saboda su duk cikin su ba wanda zai maka rana a lahira dan ne ba za ka raba lokutan ka kai hikima ba ka raba kaɗan ba ka ɗan it sannan ka ware ka ba mu Allah ka ba annabi Muhammad dan kai tafi lahira da kyau tunda dai mutuwan nan dole sai an yi ta ba wanda za ka ɗaga ma kafa kullu nafsin da haikatul mutum Saraka yana da kyau mu lura da irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala ka ba mu ikon ganewa alfarman Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ta'ala ke cewa qul a unabbiukum bi khairin min zalikum ya rasulullahi ga ya musu shin ba zan ba ku labari abin da yafi wadannan kayan kyalekyalan alkhairi ba yafi mata yafi dukiya yafi ƴaƴa yafi ainihin khairul masawwamaki kayayyakin abubuwan hawa yafi an'am yafi haras ba zan ba ku labari bin ji Allah to yanzu Allah mun ce bala ya rasulullah mun ce Allah ba mu labari menene abin da yafi wadannan alkhairi menene abin da yafi waɗannan abubuwan zaman lafiya ya Allah ta'ala shi ta'ala ladina taqwa inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina aynin fiha wa azwajun mutahhara fardwan min Allah wallahu basirun bil ibad sai Allah ta'ala ce ga Musa mulana Muhammad rasulullahi ainihin lil ladina taqaw waɗanda suka ji tsoron Allah ka tsaya ma Allah shine shari'i da farko ka ji tsoron Allah ka tsaya ma Allah ka kiyaye dokokin Allah ittaqillaha tajidhu tijahaka ko ko ko ihfazillaha tajidhu tijahaka ka kiyaye dokokin Allah duk abin da ka tunkara zaka samu Allah ya tsaya maka wasu haka nabi faɗa ittaqillaha haythu ma kunta wa tawalla asayyi'atul hasana tamkuha ka ji tsoron Allah duk inda kake sunaka ka bibi munana ayyuka da kyawawa kyawawa za su share munana wa khaliqin nas bi khulqin hasanin sannan ka ɗabi ka mu'amalanci mutane da ɗabi'a mai kyau Allah ka samu zama ka albarkacin Allah Muhammadu lillazina taqaw ainihin waɗanda suka ji tsoron Allah shine sharadin farko suke a dokokin Allah suke a umarnin Maulana Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda rabbihim jannatin to a wurin Allah ubangijin su yana da aljannatai ba gida irin na duniya ɗan uku ba a aljannatai Allah ta'ala ke da su kaga a cikin aljannatan nan duk abin da kake bukata na harsu da na'amu duka akwai da al'am da harsu duka kai idan ma ka je lahira aka samu aljanna me mu wani al'amu ma me wani harsu ai duka wuce zuma duka wuce magana wani neman abinci an wuce wata duka wuce magana ne kayan ciye-ciye da kayan shaye-shaye duk an wuce wannan su da ma wani dishiri ta ne in ka ci a duniya kashi za ka yi a lahira ba kashi saboda haka duk abin da ka ci za ka ci nan sha'awa ne kawai da morewa ba dan abin kuma duk abin da ka bukata zai zo maka ne da kanshi ba ka da bukatar sai ka shuka sai ka nema sai ka tara sai ka aje babu saboda haka idan ka samu aljanna ka ga abinci ya samu kayan kyalkyale kuma sannan kayan ka kullun kana sawa ne yana canzawa kullun kana sa kaga duk maganar abinci maganar kaya maganar sutura duk a wuce wannan wajen haka nan maganar ainihin kayan namomin daɗi duk a wuce wannan wajen fiha ma yastahi anfusukum a cikin aljanna duk abin da zai ke so kome to akwai shashin gidan aljanna inda Allah madaukakin sarki to haka jannatin ta jirmin ta ta lana haru koramuna gudana karkashin aljannan nan ba irin koramun duniya ba koramun duniya yawanci koramun ruwa ne kawai ba lore ne ruwan ya zama mai kyau ba amma na lahira akwai koramar madara akwai koramar zuma akwai koramar giya akwai koramar ruwan shi karan kansa duka waɗannan ƙoramu kuma ka jance da ƙoramar giya ba ana nufin irin giyar duniya ba idan ka sha giyar lahira ita za ta ƙara maka annashuwa ne da karsashi da jin daɗi da ƙawa da kyau da hankali da tunani wurin zikirin Allah madaukakin sarki sabanin na duniya za ka tambaye ne kawai da maye ka dinga dukan mutane kana zagi kana burki da akan titi ana cewa ka yayi mulita ya sha kansu ko yara suna tsokaran ka ko ba haka bane to na lahira ba haka bane haka nan zuman lahira ba irin ta duniya ba na duniya kashin kashin ne kashin kunan zuma ne ta lahira kuma daga hadar Allah ne tatatta ba kashin wani abu bane madara jini da da da da, da kashin wani abu ne aka tsatsa ga madaran duniya ta lahira tatatta ce daga hadar Allah ba jini da kashin wani abu ba haka shi ma ruwan daga ƙasa yake tsatsowa ta lahira daga Allah ne Allah yake tattato ruwan yake kaɗo maka kai abin da kai ba kuma irin na gardin duniya ba haka Allah subhanahu wataala ya ce to a gaya maka akwai jannatin tajri min tahtiha al-anharu akwai aljanna da yawace kormu ke gudana a karkashin ta idan har ka bi jin tsoron Allah ka bi Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ke cewa ba kudayen kamata ba ba su ne kolulu abin sha'awan ka ba ba su ka fi zamar da kafan mazaje ba musamman yan samari sai Allah ta'ala ce wa azwajin mudahharatun to kai hakuri dan samari akwai mata nagartattu tsarkaka lan ya dabe sunna in sun qablahu wala danu wani aljami bai taba shafar jikinsu ba wani mutum bai taba taba su ba mata ne keraru daga Allah ba wanda ya haife su iran Allah ne halittar Allah ne shi yasa ma aka ce maka yanda ga iran kamfani a duniya ai ba sa raguwa ba sa garuwa ko to haka iran matan aljanna su ba sa raguwa ba sa garuwa kullun yan mata ne su har menene khalidina fiha menene abada to har abadan abada yan mata ne annabi alayhi salatu wasallam yake cewa za a maida matan aljanna suhurul aini da ake magana kenan inda kaga kiran kamfanin duniya to wancan kuma kiran kamfanin Allah mutane ne irin mu amma bambancin su da mu ya wuce misali mu muna girma muna raguwa muna karuwa muna tsufa muna takwarkwashewa ko ba ga bane to su kuma na can Allah ba raguwa ba karuwa ba takwarkwashewa kololuwa da kake san mace to kololuwa da Allah ta'ala zai yi ta haka kuma duk da kike so ta zama za ta karfi maka a daidai wannan lokaci za a mai da su yan shekara talatin da uku uku shine kololuwar ainihin cikar mace shekara talatin da uku in ta wuce nan ta wuce nan to sai ta fara ƙasa ƙasa shi kuma namiji za a mai da shi ɗan shekara talatin da tara ko arba'in da uku kamar yadda wani ruwa ya nuna ko arba'in shi kuma kololuwar cikar namiji kenan daga nan kuma ƙasa ƙasa zai fara ba zai ƙara yin ba to haka Allah ta'ala zai mai da mutanen aljanna mazan ga irin shekarunsu matan ga irin shekarunsu ga kuma cikansu ga baki daya Allah ta'ala yana lakafta sifofin matan aljanna a ayoyin alqur'ani kala kala kaza ga kawai ba asraban ko wa ka'san bihaqa tsararrakin juna haka ce in matan saboda haka Allah ta'ala yana ma yan samari talle wanda mata ke yawan jan hankalinsu garin mace za ka yi zagin mamanka ila wata rana in aka ce ba za a baka ba ko idan aka ce kaza kaza sai ga tana ma mamanka kunkunai kunkunai zagi ne in baka sani ba sai za a raba ka da masoyiya ai kai kana hanta ta duk duniya ma wanda kake so su ita wallahi in aka raba ka da wancan an cuce ka kai fa wallahi fa sai an baka wance ko baka wani wai maman ka kake ga ma ka ga wannan tsananin rashin kunya to kaga ai zuciya ko ta bushe ta kangare to Allah ta'ala yake ta ga maka kai hakuri akwai wa azwajin mudaharatun mata karkaka ba sa haila ba sa biki ba sa fitsari ba sa yoyo ba sa kashi ba sa duk wani abu na kalan kazanta da kasance wanda mata suke ba sa kamun kai kasan dukkan matan kan mata wanke kai to ka bata kwana uku musamman lokacin zufan nan in ka je wani lokaci in ta wuce sai ka ji kamar za ka yi amai za ka ji kanta bumu yana tsari to ba ka kamun kai ba duk wani abu wanda zai bada wani ba ka ji saka mata ne tsarkakakku daga Allah madaukakin sarki wa zaju maqakhara da mata ya tsarkakakku daga Allah da kuma abin da yafi mata yafi aljannan da yafi gomi shine warduwanun minallah da kuma samun yardan Allah wani shine kaman kololuwar daraja wanda dan aljanna yake samu wanda yafi komai shine da Allah shine samiyar dan Allah mudawin sarki radiyallahu anhu radu anhu zalika min khashya rabba so raka samiyar dan Allah shine kololo abin da ake nema mula alayhi salatu wassalam ya ce a lokacin yan aljanna akwai wani tajalli da Allah ta'ala zai musu sai Allah ya fito musu ya bayyana musu ya ku yan aljanna eh na ba ku komai sai ce Allah ka fa mu komai me yafi aljanna dadi ka ba mu kaza ka ba mu kaza ka ba mu kaza sai Allah ta'ala ce to akwai abin da ya rage ban ba ku ba sai ce Allah yanzu duk wannan dadin akwai abin da yafi wannan Allah ce kwarai kuwa sai mu ce to menene Allah sai ce ku je ku nemi malaman ku daga nan sai mu dawo wurin malamai muna sun koyar da kai muna akramaka Allah ya ce wani Allah ya ce kaza kaza kaza da sauransu shikenan su kuma malamai suna kulki suna karkada kai haka na ana dan jin kai saboda an yi gidan jin kan ne ko aka bane wa zara aka san mara aka na iman wa mulkan kabira daga nan mulkin malanta sai motsa a lahira a dai duniya dai haram ne amma a lahira za a dan taba ko ba haka to daga nan sai su dan shakan sun su dan mulkin su hura hancin su su mimi da kafa su furi furi da ido sai su ku je ku ce mu Allah ya ba ku yarda mu kuma sai mu koma Allah muna dan zazzare da na dan mike mike Allah mun samu amsa mun samu amsa to menene suka ce muku malaman naku Allah yardan ka muke da mai Allah sai da yarda ce to ku jira da ku sai su ji ni'imar aljanna da suka samu bai ke na wannan awa ɗin da Allah ta'ala ya ce ku jira da ku ba to Allah ta'ala ya ce a ga muku ridwanin minallahi to akwai yardan Allah wa kana cikin aljanna sura waɗannan abubuwa su ne kamata a kaɗa ƙafa wurin neman su ai rawan jiki wurin neman su ba mata ba ba kuɗi ba ba ƴaƴa ba ba kayan cece ba ba motoci ba ba kayan shaye-shaye ba Allah ka sa mu gane albarkar manzon Allah wallahu basirun bil ibad Allah ta'ala yake cewa yana kallon bayi duk abin da kowa yake da kikkibi da girgidi shi Allah ta'ala yake yana kallon sa Allah ta'ala ka kalle mu da idan rahama da albarkar maulana Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala mu bashi aka da mu fara da gurba za mu tsaya iyanan mu so sai mu tashi gaba insha Allah Allah samu gama lafiya Allah samu shiga da imani Allah ka yi wani da ayyukan mu ta farma mu lana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne tambaya ko masu tambaya